إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار عباد الله إننا في مطلع شهر شوال قد مضى رمضان وانصرم وقد أوجب الله تبارك وتعالى علينا رمضان من أجل أن نحقق الطاعة وتتحقق في أعمالنا الاتقاء من النار يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يقول العلماء إن من مقاصد شرعية رمضان أن نتخلق بالأخلاق العظيمة ونتأدب بآداب الإسلام خاصة من القيام بالأعمال الصالحة مثل صوم تطوع وقيام الليل وكسرة النوافل وكسرة قراءة القرآن فمن ذلك عباد الله شهر رمضان يعودنا على كسرة الصيام وفي هذه العجالة من الخطبة سوف نعرض أنواعا من صوم التطوع الذي شرع في هذه الشريعة الغراء السمحة من أجل زيادة الأجر وكفران الذنوب فقد أحصى الفقهاء عددا من من الصيام المستحب فأوصلوه إلى ثمانية أول ما يذكرون هو صوم ستة من شوال ذلك أنه أول تطوع يأتي بعد رمضان فقد استحبه أكثر العلماء وأكثر الفقهاء وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه ثوبان من صام رمضان فشهر بعشر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام الدهر والعلماء يقولون للمسلم أن يصوم هذا الصوم وإن كان عليه رمضان إذا خشي الضيق في شوال والصوم المستحب التالي هو صيام شهر الله المحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب صوم أكثر شهر الله المحرم ويقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وفي هذا الشهر شهر المحرم يوجد يوم عظيم يستحب صومه بل يكفر صوم هذا هذا اليوم السنة التي قبله وهو صوم صوم يوم التاسع يوم يوم يوم يوم العاشر من شهر من شهر محرم صوم يوم يوم العاشر من شهر المحرم الذي يقال له صوم يوم عاشوراء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبي قتادة في سند هذا صيام يوم عاشوراء أحتصب على الله أن يكفر السنة التي قبله وقد استحب أكثر العلماء صوم يوم قبله ويوم أو يوم بعده وللعلماء في هذا تفاصيل كثيرة وكذلك عباد الله يستحب الإكثار من صوم شهر شعبان فقد قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان يعني تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يكسر من صوم شهر شعبان ولكن هناك تنبيهات يجب أن ننبهها أنه لا يجوز تخصيص يوم النصف من شعبان بصوم وهو لم يثبت من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لا يثبت أي نهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان ومن عباد الله من الصيام المستحبة صوم يوم عرفة الذي لديه أجر عظيم ونائلة كبيرة وفائدة عظيمة فيستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة لحديث أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وتكفيره للذنوب إما أن يكون الإنسان معصوما لا يقترف ذنبا في هاتين السنتين أو يكون مغفورا ذنوبه الصغائر إذا اجتنب الكبائر عباد الله من الصيام المستحبة الذي يستحب للمسلم أن يتطوع بها صوم يوم الاثنين ويوم الخميس فعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس وسأل أسامة وسأل أسامة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامه يوم الاثنين والخميس ما الحكمة ولماذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم عباد الله من صيام المستحب أو من صيام النافلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر على أن تكون هذه الأيام من أيام البيض فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وقال صلى الله عليه وسلم عيدا لعبد الله بن عمرو وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر ويستحب أن تكون هذه الأيام التي تصام من كل شهر ثلاث هذه الأيام التي تصام من كل شهر أن تكون من أيام البيض كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض صبيحة ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر عباد الله آخر ما نذكره من صيام التطوع هو أفضل الصيام وأعدل الصيام وأحبه إلى الله عز وجل وهو صوم داود صوم يوم وفطر يوم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود فكان يصوم يوما ويفطر يوما وفي رواية قال هو أعدل الصيام صوم داود عباد الله هذه هي الأيام التي يستحب صومها بعد رمضان فنحن إذ أنهينا من صوم رمضان فهذه الطبائع أو الطبيعة التي تخلقنا عليها من التحمل من العطش والجوع ومن القدرة على متابعة الصوم ينبغي أن نتبعها بهذه الأيام التي يستحب صومها خاصة هذه التي تقبل علينا صوم ست من شوال نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ويبارك في أعمالنا وأن يتقبل أعمالنا وقيامنا وأن يهدينا ويثبتنا في طريق المستقيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى dan uwa khutbar nan ta mutai tana magana akan darussukan da muka dauka a Ramadana daga cikin darasin da muka dauka a Ramadana kokarin koyi da dagewa akan azumi mutum yayi kokarin yin azumi din ma 30 daidai in ma 30 ba daya wannan tabi'a ce muka koya ta juriya da jimiri akan azumi to in aka shar'anta maka azumi na kwana ɗaya ko kwana biyu ko makamantan haka yani zai zauto da sauki a gare ka wanda ya riga ya huce na wajibi ne don a koya ma a kowace shekara ana so ka dinga yin azumi na nafila allah yana so a dinga yin nafila allah ya ce ka yi azumi shi ya alkhairi a gare ka ka ware wasu lokutuka wa'inda aka wajibta aka aka sunnanta ma yin azumi a cikinsu ka dinga yin kokari daga cikinsu azummuka na nafila suna da dama malamai na fiƙo sun adade adadin wannan kwanukan da ake azumta ko kuma nau'i na azumi na nafila sun kashi haɗi zuwa ga takwas wannan kwanukan da aka sannanta ma musulmi a tsawon shekara ya yi ƙoƙarin kayan ramadana ya zo ya libanci yin azumin wannan na warko wannan azumin zai kara mashi lada sannan inda akwai kuskure azumi na farilla wannan azumi na nafila zai taimaka maka wajen wucewa sannan kuma allo zai taimaka ma wajen gane tsari na azumi da ɗabi'un azumi a cikin watan ramadana in kana kiyaye nafila sannan kuma allo zai kara ma lada mai girman gaske daga cikinsu da akwai azumi na kwana shidda na cikin wannan watan na shawwal wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya azumci watan Ramadana sannan kuma habbo ya biyo shi da kwana shidda yayi azumi kamar azumi na shekara gaba kida domin kowace kyakkyawa guda daya ana limka ta gida goma in ka dauki watan azumi watan Ramadana in ka limka shi gida goma zai baka azumin wata goma azumin wata biyu yayi saura sai ka sanya mishi kwana shiddan nan kamar da su gida goma ka limka su gida goma zai zamto kamar kayan shekara shekara guda tun tukur kana yin azumi inda mutum zai yi rantsuwa ya ce wallahi sai na azumci shekara gabaki daya idan ya haka ya sabke rantsuwar shi bai baka fara ya azumci watan ramadana ya yi sittin min shawwal kamar ya azumci shekarar nan guda ɗaya cicip sauki ne allah maɗaukin sarki ya kawo mutum don haka mutum ya yi ƙoƙari wannan azumin na kwana shidda ka yi ƙoƙarin yi kada ka ce zahi ana cikin wahala ko makamanta ka yi ƙoƙari dage ka iya yin su a haɗe ka iya yin su a rabe suna da fadala mai girman gaske kasancewar za su cika ma tare da azumin na watan ramadana ya zamto ka yi shekara ɗaya cicin kana azumi wallahi ba ƙaramin lada ba ne ba kuma malamai suke cewa idan a halin ya kasance in mutum zai yi azumi na sittimin shawwal yana so ya azumi na sittimin shawwal kuma yana da bashi na watan ramadana idan zai in yi ya rama azumin watan ramadana ba ya samu ba dama azumta wa'annan a wannan halin yana iya azumta azumi na sittimin shawwal ya jinkirta ramadana amma in ramuwar ta ramadana ba ta wuce yan kwanakai ta yadda ba zai hana shi ba azumta sittimin shawwal in son samu ne ya riga rama ramadana tukwana ya kama sittin min shawwal ka iya yin su a rabe ka iya yin su a haɗe kuma za ka iya wata dabara wajen ƙara samun lada ga alhamis da litinin he ka yi ƙoƙarin kirdadan wannan lokutukan ka azumce su he zamto kana da ladan azumin sittin min shawwal da azumin kuma hallo alhamishi da litinin wannan shine azumi na sittin min shawwal mafi yawan malamai na musulunci sun ta akan cewa mustahabbi ne yana da lada mai girman gaske dan haka ɗan uwa ayi kokarin azumta tunda zahi zahi da niyya niyya ayi kokarin dagewa da ribatan wannan azumi Allah taimaka Allah sai alkhairi sannan kuma lo da akwai wata na al-muharram yana zauwa shine harkon wata na shekara ta musulunci shi ma manzala sama yana kokarin kiyaye azumta wannan watan ya azumci mafi yawa daga cikin wannan watan har manzala sama ya kasance yake na cewa afdalu siyami ba'da ramadana shahrul lahi muharram mafi fadala azumi da za a yi bayan watan ramadana azumin wata na al-muharram ana so a yawaita azumi a cikin shi a cikin wannan wata na al-muharram ana so a yawaita azumi to tun ba ma ba a wata na al-muharram ana so a yawaita a azumci rana ta goma wanda ake ce mashi azumi na ashura kuma hallo malamai suke cewa baitin an azumci azumi na ashura a azumci azumi na rana ta tara wanda take kayan ashura ita ce ake ce mata tasu'a a azumci azumi na kwana tara in baka samu dama ranar tara ka azumta da rana ta goma ka hada ka azumci rana ta goma sha ɗaya bal wasu malamai ma suna ganin kwana uku in ka samu dama azumta su ka azumta su wanda da aka gaya manzanar sama yahudawa sun kasance suna azumtar rana ta goma ya ce shekara mai zauwa insha allahu za mu azumci ranar da yake kahin shi ita ce rana ta tara wannan shekarar bata zo ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya amshi shi to kaga hammun manzon Allah ne gurin manzon Allah ne kai mumuni ana so ka kokari cika wannan gurin ka azumci wannan ranar Allah taimaka Allah sai alkhairi wannan shine azumi na Muharram da kuma azumi na Tasu'a tare da shida Ashura tare da shida akwai Tasu'a ko kuma rana ta goma sha tara sannan kuma wata na Sha'ban ana so shi ma a yawaita azumi a cikin shi wanda Aisha radiyallahu anha take cewa bayan azumi na watan Ramadana bata gaba watan da manzo Allah yake yawaita azumta shi da yawa sama da watan Sha'ban yana yawaita yin azumi a ciki sannan kuma hallo da akwai tambiyan da malamai suka yi akan azumi na shabana suka ce bai halitta ba mutum ya keɓance rana ta tsakiya rana ta goma sha biyar ko ta goma sha shida ya keɓance ta da azumi bai tabbata ba dalili ka yawaita azumi a cikin wannan watan kawai aka ce amma ka keɓance rana ta tsakiya a cikin shabana ka azumce shi bai tabbata ba sannan kuma hallo hannun da aka yi akan wasu malamai suke cewa akan ba a azumta azumin sha'abana in yayi rabi shi ma bai tabbata ba sanan yan uwa daga cikin azumaika wanda aka sawo mutum yayi shine azumi na ranar arafa azumi ne mai girman gaske ma'aikata hajji suna tsaya a arafa kai kuma sai aka shar'anta maka azumi ka tsaya daga cin abinci ka tsaya daga ayyuka na sha'awa ka tsaya da dukkanin abin da mai azumi bai yayin shi wannan kai kuma kai ma domin ka samu wannan ladan na wannan wuni wanda mazala sai kici yana kyautata zaton azumi na ranar arfa yana kankare zunubi na shekara da ta wuce da shekara mai zuwa malamai suka ce ɗayan biyu ko allah ya sanya ka ma'asumi ba za ka haɗa ba aiki na zunubin da za a rubuta ma zunubin ko kuma in ka yi zunubin allah ya shiryar da kai ka gauga izuwa ga tuba izuwa ga allah ma'aukin sarki allah ya kankare ma wannan zunubin ko kuma ana nufin in ka nisanci manyan zunubai sai Allah maɗaukin sarki ya kankare ma ƙananan zunubai Allah kiyaye wanda mun sani ƙananan zunubai suna da matsala mai girman gaske tunda in suka haɗu kaɗan kaɗan kaɗan na zunubi kana raina shi sai ya zamto mai girma ta yadda zai iya sababa maka azaba Allah kiyaye kenan azumi na ranar arfa yana da mahimmanci wanda bayya cikin bayya aikin haji ana so ya azumci wannan wuni na arafa wanda yana cikin wata na zulhijja kwana na tara na zulhijja sannan kuma hallo da akwai azumin da manzana su yana kiyayewa a cikin kowane sati shine azumi na rana litinin da rana alhamishi wanda manzana sama aisha ta ce ya kasance yana kiyaye yin su sannan kuma hallo a usama ta bin zaid wani lokaci ya tambayi manzana ya ce me yasa kake kiyaye azumi a ranar litinin da ranar alhamishi manzana sama ya ce wannan wunin dukan guda biyu a cikinsu ne ake daga ayyuka zuwa ga ubangiji Allah maɗaukin sarki na kowane sati a cikinsa ake daga ayyuka ni kuma ina son aiki na a wannan wani in za a daga da akwai azumi a ciki kenan in kana kiyayewa aikinka kowane sati za a daga zuwa ga Allah maɗaukin sarki da akwai azumi a ciki shi kuma manga a cikin hutubomin da suka gabata da akwai kowa ta shigan masu azumi Allah taimaka Allah sai alkhairi sannan kuma ana so a azumci kowane wata a azumci kwana uku daga cikin shi kwana uku su kasance kwana ranar wani wata ce ayyamul bid da ake cewa shine rana ta goma sha uku da rana ta goma sha hudu da rana ta goma sha biyar idan mutum bai samu ba dama azumta wannan ranakun guda uku ko a wani lokaci dai almihim a kowane wata ana so ka azumci rana ta ya me yake suna kwana uku idan kana kiyaye azumin kowane wata rana uku kana azumcewa zai kasance kowace kyakkyawa tana da kamar da mazala bayyana kowace kyakkyawa tana da lada goma sai zamto a kowane wata kawo kayi azumi talatin sai zamto kamar ka azumci zamani gabaki daya yani kofofin alkhairi suna da yawa kada shaidan ya ruɗe ka ka ce wannan azumin mukan da yawa ne sun yawa zaɓi ɗaya ka yi a shekara ko sittin min shawwal i kokarin yi kaka ce tunda suna da yawa bana iya yi ba duka bari in bar su la ɗaya ma an ka zaɓa biyu in ka zaɓa zaɓi wasu ka yi kada shaidan ya zo maka ta wannan abin kawai irin azkar ne na bayan sallah sai shaidan ya ruɗi mutum ya ce kai tunda azkar ɗin suna da yawa bana samu ba damar yi bari in tashi in ta yi ko da guda ɗaya ka ɗauka ka yi shi ya alkhairi a gare ka sannan za ka samu ladan ka raya bayan sallaka da aska to haka azumi na nafila kada shaidan ya ruɗe ka ka ce a wannan azumuka na nafila sun yi yawa ban na iya yi bari in bar su i kokarin ɗaukan ɗaya kai ko da a shekara baka samu baragwanci ya kai kai zuwa ga ragwanci i kokarin azumi na ranar arfa ka ya barka almihim kokarin dai a wannan shekarar taka ya zamto da akwai cewar kayi azumi na nafila ka raya wannan shekarar taka da azumin nafila Allah taimaka sai azumi na ƙarshe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mishi shine mafi alkhairin azumi mafi soyuwa azumi zuwa ga Allah maɗaukin sarki mafi daidaito azumi shine azumi na Dawud wanda makura ne ƙarshe azumi na Dawud yau kai azumi gobe ka sha ruwa yau ka yi azumi gobe ka sha ruwa malamai suka ce wannan azumin ya fi kowane azumi na nafila alkhairi da lada da fadala da daraja kamar yadda manzo Allah ya bayyana sannan kuma hazo malamai suka ce da sharadi ya zamto mutum ka iya kiyaye ibada ka iya kiyaye haƙƙin Allah kanka in baka iya kiyaye haƙƙin Allah bai kamata ba ka yi shi matukar zai zamto zai kai zuwa gaba za ka yi ba ayyukan da suke wajibi a kanka ko ka nemi kuɗi domin iyalinka ko makamanta haka in zai iya hana ka a wannan lokacin bai ya zamtowa alkhairi a gare ka kenan in ka samu azima kana da dama kana da dama yin shi ba zai hana ka ba wajibi da yake kanka ba zai hana ka ba yin wajibi da yake kanka to wannan azumin ya yi kowane azumi fadala da daraja Allah taimaka Allah sai alkhairi sau mu dawo yau kai gobe kai ka bari yau kai gobe ka bari wannan azumi ne mai girman gaske mai daraja wanda da shi ne mutum yake samu ya zamto cikin ra'ilin awwal ya zamto cikin mumunai na gaba gaba Allah taimaka Allah sai da kai Allah ba mu damar raya wurin mu da azumi kamar yadda muke kokarin raya dan mu da salloli Allah ba mu damar raya